نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار باهك إنواء السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da haɗuwa a cikin wannan masallaci na juma'a na jibuis nefa ningi a ƙarƙashin wannan makaranta ta sa'adatul islam a yau sha biyar ga watan rajab hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha biyar ga watan Januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya domin ci gaba da karatu da muke gudanarwa a duk rana irin ta yau laraba a kuma daidai wannan lokaci na bayan sallar magriba a cikin wannan littafi mai albarka wato risalatun fi sujudi sahawi wallafar babban malami fadilatu sheikh muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala muna roƙon ubangiji ta'ala mawallafin wannan littafin allah ya sanya masa shi a mizaninsa na kyawawan ayyuka mu kuma ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta a yau insha Allahu ta'ala zai zama shine darasinmu na uku a cikin wannan littafin haka ne ko kuma in ban manta ba mun tsaya ne a shafi na nawa shafi na shida inda za a tashi na bakwai ni na mun tsaya a shafi na ashirin ne za mu tashi a shafi na ashirin da ɗaya insha Allahu ta'ala a wannan bugun kuma shafi na shida muka tsaya za mu tashi a na nawa na bakwai kamar yadda muka sani littafi ne da yake karantar da mu sujudar rabkanwa a cikin sallah sujudus sahawi haka ne sai dai kafin mu ci gaba tambaya me yasa ake yin sujudar rabkanuwar a cikin sallah ne ne idan aka yi idan aka samu ƙari ko rage ko shakku shi yasa ake yin ta na'am shi ne dalili don a gyara sallah topikin kawai sakon kenan ba don a gyara abin da ya faru a cikin sallah ake yin ta ba muna yin ta ne don mu gyara abubuwan da suka faru a cikin sallah na kuskure ko dai ta hanyar me ya ce mana dalilan guda nawa ne guda uku shine ko dai ta dalilin ƙari ko kuma dalilin ragi ko kuma uku dalilan muka kawo ko sabuban da suke sa a yi ta jayyid to yanzu misali idan mai sallah a cikin sallar sai zo ya ƙara tsayuwa ko zama a sallar ko kuma wani ruku'i a cikin sallarsa ko ya ƙara sujada ta ƙaru akan sujadodin da zai yi a sallarsa da gangan shi wacce sujada zai yi ina sana kawai da na zo na ƙara ruku'i a cikin sallah ko na ƙara sujada ko na ƙara tsayuwa ko zama ya zanye ok babu ƙabili ko ba ji kawai ta ɓaci da gangan to in ba da gangan ba ne ba fa sai na yi bisa mantuwa na'am sai yi wace sujada yawwa ƙabili ba ji wace da a yi ɗaya a zaɓar mana ɗaya to kuma mai tamun tambayar yadda na yi tambayar ni a maimaita min ita a mun tambayar a kai ni a tambaye ni kai yanzu kai in kai ne kai ka zaya da kai ya zaki yauwa kafin baki amsa yin fitowa dan najeriya lokacin da kika tuna a wane lokaci kika tuna an fahimcin kuwa da na yi tambayar ya aka fara bani amsa a wane lokaci kika tuna lokacin da kika tuna din kin tuna shi ne har sai da kika gama sallar sai kika tuna ko kuma an fahimcin kuwa sai da ta gama sallar ne bayan ta gama sallar sai ta tuna an fahimci wannan an fahimci tambayar da bambancin a fara ba da amsar to idan misali na manta ɗin bisa mantuwa ne na yi ƙarin bisa mantuwa sai da na gama sallah kawai sai na cika eh sai na tuna me a kaina ya yi kamata ni ba abin da yake kana sai dai wannan sujadar haka ne to idan kuma a cikin sallar na tuna fa a cikin tsakiyar ina cikin tsakiyar wannan din sai na tuna cewar fa ƙari na yi ko ƙari nake yi sai na sai na koma haka ne ko wajaba alaihin ruju'u haka ne ko idan na gama fa sai na yi sujada sallata ta tafi Allah ya datar da mu to yanzu wata muna nan kawai a masallacin unguwarmu ko kuma a cikin gidanmu me ta jina ce yanzu me na ce wai tambaya min ita me na ce me na ce yanzu idan a masallacin unguwarmu muke ko kuma a cikin gida muna sallah kawai sai sallan azhar misali sai na yi sallah raka a biyar sai na yi sallah raka nawa kuma ban tuna na yi sallah raka a biyar ɗin nan ba sai da na zo tahiya sai da na zo kawai sai na tuna ai yanzu ba raka ta hudu ba ce ta biyar ce ya zan yi Na'am? Sai na idar da sallar. Sai na yi sallama. Na idar da that kawai sai in karasa ta hiyata sai na yi sallama. Mhm. Sai na yi sujada bayan sallama da na yi na kaina yi sujudu sahwi ta ba'adi. Oke, haka dan yi. Oke, oke, oke. To kuma idan tunawan da na tashi ban tuna na yi raka'a biyar ba sai bayan da na yi sallama na'am raka'a biyar ce can na tahiya na tuna nan kuma kowace sai da na zo na sallame yawwa na'am sai ya sujada ruwayar biyu ce eh shi waye sallallahu alaihi wasallam to ya ce idan mutum bai zo sallar bantuna na yi ƙari ba bantuna na yi mai ba sai bayan da na yi sallama kenan kawai don yi sujadar rafkanuwa ne a zan yi sallama tun da na yi sallama kawai sai yi sujudul ba'adi sai na yi sujada biyun nan na yi sallama haka ne idan kuma tunan ina cikin tsakiyar raka'a ta biyar din ina cikin tsakiyar raka'a ta biyar kawai sai na tuna faraka a tabiyar yanzu na tashi nake yi yaya kawai sai na koma na zauna ok sai mai faru kawai sai na tahiya na sallame sannan kuma sai na yi sujada ba a ji a yi haƙuri saboda sarƙaƙe sa ne da ga littafin ba ya ba mu cika damuwa haimun ɗan maimaito bayan ba ko? eh saboda yana faruwa ne yana faruwa ne is it ko jiya ne da la'asar ko yau da la'asar nikan wacce ta kama mulma dole kawai dunan ajiye rako'in dole fa dunan sallame su masan kwan bayan ba eh dole ma sallama ne kawai na sake sabuwar sallah wacce ta kama ni ana iya samunta ne a baya da yanzu ba musamman ba darussanmu na biyun nan ko to watakila a darasanmu na gaba mu samu da za a ce kawai mutum ya ajiye ya wime ya sako sallar daga ina sabuwa jayyid insha Allah za mu tashi assalamu qabla tamami salati ana wa haka ne haka ne mala yace sallama kafin cikar sallah assalamu sallama yaushe qabla kafin tamamin salati cikar sallah kafin sallama ta kare kawai sai kuma mutum ya zabga sallama can ta zo karewar ma bai ma gada ta kare ba ya tafi kari haka ne nan kuma kan ta kare din ne kawai sai gabari ya sallabe wata il yana tsammanin ya kai ta mala yace assalamu qabla tamami salati sallama kafin cikar sallah assalamu qabla tamami salati sallama kafin cikar sallah min az-ziyadati fi salah na daga cikin ƙari a cikin sallah ƙari min az-ziyadati fi salah na daga cikin ƙari a cikin Allah ya sa muna tare kafin fata ƙari kawai sai ya zabga sallama kuma malai yace yana daga cikin ƙari amma a zahirance me yayi ba ya bar sauran ba ya yi rage ta kawai ya yi shortcut ba mena ziyadati fi sala na daga cikin ƙari a cikin sallah fa'iza sallama al-musalli ƙobla tamami salatihi idan mai sallah ya yi sallama kafin cikar sallarsa fa'iza sallama al-musalli idan mai sallah ya yi sallama yaushe qabla tamami salatihi kafin cikar sallarsa muta'ammidan da gangan yana mai ganganci ko da gangan ya yanke shi kan wata sujada zai batalat salatu sallarsa ta baci sallarsa ta yi min ta baci kaga babu wannan sallar kenan yanzu sabuwa zai daura point nan ya fito gaban nan ta fito wa in kana nasiyan in kuma ya kasance mai mantuwa ne bisa mantuwa ne wa in kana nasiyan in kuma ya kasance bisa mantuwa ne yayi sallamar kafin cikar sallar walam yadhkur kuma bai tuna ba walam yadhkur kuma bai tuna ba illa ba'da zamanin tawilin sai bayan dogon lokaci illa ba'da zamanin tawilin sai bayan dogon lokaci ya tuna me ya faru ko me zai faru a'ada salata min jadidin ya sake sallar daga sabu daga sabuwa kawai a'ada salata min jadidin kawai ya sake sabuwar sallah ashe ana iya samun haka na'am muna tare kuwa me nace da azumi ma nace kawai kawai sai naga solution shine in yi me kawai na sake sabuwa mm a zauna lafiya mala yace shi ma wannan gaba ta fito ya tuna ya rage sallar ya yi sallama kafin ta cika amma bisa mantuwa ne ba da gangan ba sannan bai tuna ba sai bayan dogon lokaci kawai sai ya tuno sallar nan da ya yi fa ashe kawai bata cika bai yanke ta kawai sai ya sake mai don Allah muna tare mala ya ce wa in zakara ba'da zamanin qalilin in kuma ya tuna bayan kankanin lokaci wa in zakara ba'da zamanin qalilin in kuma ya tuna bayan kankanin lokaci ka daqiqataini wa thalathin kamar a ce bayan me na'am eh kamar a sami minti biyu ko uku kai yayi yawa mafa wannan kayyadewar ba a nasi ya zo ba an fahimcin kuwa ijtihadi ne na malamanmu na fiqihu mala yace kamar a sami akalla binti biyu ko uku ko sakan biyu ko uku sakan biyu ko nawa kawai sai ya tuna fa innahu yukmilu salatahu to lalle shi zai cika sallar sa ne fa innahu yukmilu salatahu lalle shi zai cika sallar sa ne bayan ya cika ta wa yusallimu kuma yayi sallama yayi me kenan kaga yana gurin wuzin sakan biyu zuwa uku ko sai ya tuno a ai raka'a biyu yayi ko raka'a uku yayi in me raka'a hudu ce misali da saura kenan yayi raka'a uku kaga da daya ko yayi raka'a biyu da sauran nawa biyu yayi sallama kaga da saura kenan sai ya tuna to fa innahu yukmilu salatahu ko sai tashi ya ci komi sauran raka'o'in da ya bari din wa yusallimu kuma yayi sallama idan yayi sallamar kaga ya riga yayi sallama ko thumma ni fa kaga ne haka ma hinja layi biyu akan nan wa yusallimu dinnan na gano sujada da data biyo baya wace iri ce bayan sallama ce ba aji ce muna tare thumma yasjudu lis-sahwi sannan kuma sai ya yi sujada domin rabkanuwar wace sujada kenan ya yi sujadar rabkanuwa wa yi sallimu kuma ya yi sallama ba'adi a nan kuma na jala'i ko in bracket sai ce mai ba'adi na yi dan yi laifi a inda laifi kan nasa in ba laifi ko a nan sai yi bracket don ya fito min gwari-gwari kaga hana rubuta ba'adin fa ba wahala ba'adi na gano ba'adi dan ne fumma yasjudu lisahwi sannan sai sujada domin rafkanuwar da yayi wacce rafkanuwar ta yanke sallama din kafin cikar sallar shine thumma yasjudu lisahwi sannan sai sujada domin rafkanuwar wacce yankewan sallamar kafin cikar sallar wa yusallim sannan kuma ya sallama dan Allah muna tare wannan bayanan da malam yayi ba da kai yayi ba muna tare kuwa aqida ta ahlus sunna kenan ba da kai suke addini ba sai yace dalilu zalik dalilin hakan dalilu zalik dalilin hakan hadithu abi hurairata radiyallahu an hadithu abi hurairata radiyallahu an hadithin abu huraira amincin Allah ya tabbata ga abu huraira muka ce ainihin sunan sa'ima abdurrahman bin sakhrin ad-dausi shine ko abdurrahman bin sakhrin ad-dausi duk da malamai sun yi sabani a cikin sunan nasa da sunan baban nasa Allah ya sa muna tare ya rasu ne a shekara ta bakwai shekara ta nawa me yasa na kawo wannan ne watakil yana cikin tambayoyin gaba kafin mu fara karatu watakil ne ko abdulrahman bin sakhr addausi abu huraira malamai suke ce yana daga cikin wanda suka fi kowa yawan hadisai a zamaninsa yawan me haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda lazimtar annabi da ya yi don allah muna tare kuwa mun ce akwai wata alkunya ma ko kirari da suke masa me na? ko a ta'alimi mun kawo kalmar nan akwai dalilin da yasa na tsaya nake dan maimaitawa a gano waye Abu Huraira ba muka ce shine katibu wahyi rasulillah sallallahu alaihi wasallam shine secretary chief secretary man kaso kace to the prophet sallallahu alaihi wasallam chief secretary to the prophet sallallahu alaihi wasallam kun san me yasa na faɗa wasu na nan da Allah ya musu jarabawa ta rashin rabo a cikin addini su kallonsa suke arne ne ma ba musulmi ba ne su a wurinsu ai jarabawa ce Allah ya ganar da su abdullahman mala ya ce saboda hadithin abu huraira cewar annan nabiya sallallahu alaihi wasallama lalle annabi sallallahu alaihi wasallam salla bihimu zuhra ya musu sallar azahar awil asra ko kuma la'asar da Allah muna tare yanzu muna hararowa ga sunan su Abu Huraira yana bada labarin salla salla bihimu bihimu zuhra awil asra ya musu sallar azahar ko la'asar ɗaya daga cikin biyun nan kowace raka'a goma sha nawa ne sha hudu oke iya hudun jayyid fasallama min rak'atayn sai yayi sallama daga raka'a biyu fasallama min rak'atayn sai yayi sallama daga raka'a biyu ta cika kaga topic din ya fito assalamu qabla tamami salati yayi sallama kafin sallah ta cika فخرج السرعان فخرج من السرعان أشيتن أو أنشان لوكتن أكويسو كي dama tun wancan lokacin akwai yan faka-faka ina ɗauka iya a warjini in kaji da ka same su yan ƙwaya-ƙwaya yan gaggawar fita daga masallaci masu saurin fita ko shi ne asara'an masu fita da wuri daga an idar da sallah su ne masu saurin fita masu me saurin fita ba mu da su anan ko wanda ma ba mai saurin fitan ba yanzu wannan abar ta mai da shi mai saurin fita ba haka ba ne yana idar da sallah kawai sai ya ji kira a wayarsa yana duba kuma ya ga ita ce yaya ba yadda ya iya da salatin annabi da 'yan addu'o'in nan sai ji su ku ya bar muku na cikin masallaci shi kan ita ce a zakar ɗinsa ba haka ake nuna ba ya nuna ku kuke da kes da Allah yanzu ni da ita nake da kes barin tafi wajenta eh a yi sa'a a sahun gaba ko a sahun gaba ne haka ne tsallake wallahi ko da masu sallah wani kawai tun da ita ce eh haka dai zo ya keta ta gaban mai sallah wuce shi kawai saboda me ita ce ta kira me ake yi a wannan lokacin ba ana ci gaba da azkar neman wannan sauke umarnin annabi ba ɗabbaka sunnar annabi ba ku ta shafa shi kai ta kira a waya in ba guri ma waiwayen ta ina dai fice wanda ya san matsayin ketare gaban mai sallah kenan shi kuma ya dinga waiwaye kenan iya gani sun zo sun makara sun katse har kiran da ya katse la haula wala quwwata illa billah fa kharaja sar'an sai masu saurin fita daga masallaci suka fita suka yi me min abwabil masjidi ta kofofin masallacin min abwabil masjidi ta kofofin yaquluna suna cewa yaquluna madha yaf'alun yaquluna suna cewa kusirati salatu an rage sallah ha kusirati salatu kawai yanzu ta dawo biyu eh yan atibulis ko qusirat as-sala haka ya rubuta ana eh ina gano typing error ne qusirat as-salatu haka ya rubuta typing error ne kawai ni ma pencil da sa yanzu in gyara qafin da dhamma ne qusirat as-salatu an rage sallah in kace qusirat as-salatu sallah ta ragu eh qusirat as-salatu sallah ta ragu qusirat as-salatu an rage sallah ai sallah ta rabu an rage yanzu ta dawo biyu ba haka bane ba ya kake ganin mutanenmu azumi yana zuwa ana ce za a ga wata gobe ko jin suna jin kawai alhamdulillah an kusa hutawa eh lokacin da wasu kuma suke ta jin kawai yanzu ibada data watan ibada zai tafi wani ya ce malam na da ne fa wai ba su kuka azumi dai tafin nan na da ne fa a ebo a ebo masu kuka a kawo su Najeriya. Subhanallah. Wato shi yana ga imanin ƙarya ne, wallahi imani ba ƙarya ba ne. Da ya ce wai suna ta addu'a kafin watan azumi ya zo suna addu'a Allah ya kai su watan azumin da ransu da imani. Ya ce wallahi ba na da ne. Shi iya ga yanzu ba za a samu haka ba. To Allah ya samu cikin irin na daɗin. kawai suka fita suna shi kenan sallah ta ragu an rage sallah sallah ta ragu an yi me an rage sallah an rage sallah wa qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ila khashabatin fil masjidi annabi sallallahu alaihi wa sallam yaje tsayu a wata gofa dirka a masallacin ina mun ga dirka kamar wannan kenan ko sai zo tsayu a wurinta shine wa qama an-nabiyyu ila khashabatin fil masjid annabi yaje tsaya a wajen wata dirka ko gofa a masallacin fattaka alaiha sai ya dogara akanta yayi me muna tare kuwa kalli misali wannan dirka ce na'am an idan da sallah sun fita as-sara'an din sun fita annabi yazo wajen dirka din yayi me ya dogara akanta ka annahu غضبان kamar yana bacin rai yana mai fushi ka annahu maza غضبان ka annahu غضبان kamar yana bacin yana cikin bacin rai yana cikin fushi al-ghadab ko fushi yana cikin fushi faqama rajulun sai wani mutum ya tashi faqama rajulun sai wani mutum ya tashi faƙala ya rasulallah kaga su waɗancan sun yi mai asara'an aina asara'an su kan zahabu ƙad kharaju tun can can can kawai su sun riga sun fara fita suna murna an sami bonus shi kuma faƙama rajulun sai wani mutum ya tashi sai wani mutum sai ce mai gaba faƙala ya rasulallah wannan mutum ɗin ana ce masa zul yadaini zul yadayin ma'abocin hannaye biyu kawai eh ma'abocin hannaye biyu me yasa litulin kana fi yadayhi saboda dogon hannu da yake da shi mutum ne mai irin dogayen hannun nan ai kuma ma yanzu ana irin wannan a kalli wata siffa ta kai amma inkiya da ita eh sai ake ce masa mai dogon hannu suke ce masa mai dogon hannu ba irin dogon hannu namu na bahaushe ba shi saboda me ake ce masa mai dogon hannu saboda yana da dogwayen hannu shi ba wuce kuma yace ma mai dogon hannu to ba wancan ba faqama rajulun sai wani mutum ya tashi ya sunansa vulyadain da ya tashi shi din faqala ya rasulullah yace ya manzon Allah ya ma'aikin Allah anasita shin ka manta ne am qusiratis salatu ko an rage sallan ne ya rasulallah a nasita am qusirati salatu ko kuma an rage sallan ne muna gyara wannan an gane tambaya cikin ladabi ko san Allah mantawa kai ko kuma rage sallar akai shi kaga ba dan jin koyi yan ina da bonus bane na'am fa qala an-nabiyyu kaga shi ma nan nabiyya ya rubuta anawa بالضمه haka ya kamata faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace lam ansa lam ansa ban manta ba lam ansa ban ban manta ba kaga ansa ban manta ba lam ansa ban manta ba ta Allah muna tare kalmar annisiyanu fa mantuwa ko wa lam tuqsar kuma ba a rage ba ban manta ba kuma ba a rage ba faƙalar rajulu sai mutumin ya ce faƙalar rajul sai mutumin ya ce wani mutumin vulya daini ɗin sai ya ce bala tabbas ƙodina sita hakika kamanta manzon Allah ka yi mai kamanta faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallama lissahaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habbai فقال من النبي لمن للصحابة فقال النبي للصحابة سي النبي يتي مسحبي أحق ما يقول شن أبن دي كيف أدا غسكيا ني أحق ما يقول شن أبن دي كيف أدا غسكيا ني in ka tafi sauran littafin da ka gace a sadaqa zul yadayn shin zul yadayn ya faɗi gaskiya nan kuma ce a haƙƙun ma ya ƙocin abin da yake faɗa gaskiya ne ƙalu na'am suka ce e gaskiya ya faɗa manzon Allah fataƙaddama nabiyu sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ko sai ya gabato ba ya tashi ya ittaka ala khashaba din din ba ya ji ya jingina akan ta ba fataƙaddama sai annabi ya gabato ya dawo gurin sallan kenan ko fasalla sai ya sallaci ma baqiya min salatihi ma baqiya min salati abinda ya saura na sallar tasa saura raka nawa kenan biyu thumma sallama sannan sai ya sallama kai na ja layi anan guda biyu a ƙasa thumma sallama kenan ya sallame ba sujada yi ba tarab kanuwa ba ya sallame wace sujada kenan na gano da tun daga nan ba'ade thumma sajada sajdatayni sannan sai yayi sujada guda biyu thumma sajada sajdatayni sannan sai yayi sujada guda nawa thumma sallama barin jalayi inda space ba sa ba'adi a gurin ko ni ba'un ainin dalil uhudi yadda dan gani wace wace sujada kenan ba'adi wannan hadithin yace muttafaqun alaihi nan ce muttafaqun alaihi da Aliyu da Musa da waye suka ciro shi ba okay al-Bukhari da Muslim ne okay okay okay ta Bukhari da Muslim yace akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi fi kitab al-adhan in ka je ka duba kitabul adhan a cikin sahihul Bukhari da ka samu wannan hadithin kitabul adhan babu hal ya khudhul imamu idha shakka bi qawlin nas a wannan kitabul adhan din sai babuka sai babin da yake cewa shin liman zai yi amfani da maganar mutane idan ya yi kokonto? muna tare kuwa? sunan babin kenan ka tafi kai tsaye wannan babin da ka same shi a bugun da abu bai abu mai muhammad bin sa'id irislan abu abdullah muhammad bin sa'id irislan ya yace shi yana nan a namba ta 714 714 afuwan gaba ce? na? za mu iya karasa gaban nan sannan kuma musulun ya fitar da shi shi ma a cikin sahihu musulun a kitabul masajid a wani littafi a cikin sai musulun ɗin kitabul masajid babu sahawi fi sala babun da yake magana akan rafkanwa a cikin sallah hadisi na 573 shi ma da gawa abu huraira dan Allah muna tare mala yace wa idza sallama al-imam qabla tamami salatihi kuma idan liman yayi sallama kafin cikar sallarsa wa fil ma'mumina a cikin mamu kuma wa fil ma'amumin a cikin mamu kuma suwaye mamu masu bin liman ɗin komu kenan ko man fatahum ba'dhu sala akwai wanda wani bangare na sallar ya kubuce musu akwai masu bukai su sun zo sun samu wani an yi wasu rako'in ko wani bangare ya kubuce musu shine wa fil ma'mumina man fatahum ba'd as-salati a cikin mamu akwai wanda su kuma basu samu jam'i duba akwai wani bangare da ya kubuce musu faqamu li faqamu li qada'i ma fatahum sai suka tashi don rama abin da ya kubuce musu faqamu li qada'i ma fatahum sai suka tashi don rama abin da ya kubuce musu nan ya kamata mu bi shi kuwa da kamata ya fi sai an gwada sahun nan ko mu tafi haka da kamata ya ce an samu sahun ga liman ya yi sallama ga masu rama rafkanuwa sun miƙe mun gansu amma sai a hararu a zuciya shi kenan tun da ba lokaci fumma zakara al-imamu sanan sai liman ya tuna fumma zakara man al-imam sai liman ya tuna cewa anna alaihi naqasan fi salatihi lalle fa akwai ragi a cikin sallarsa a kansa anna alaihi naqasan fi salatihi lalle a kansa akwai ragi a cikin sallar tasa fa qama li yutimmaha sai ya tashi dan ya cika ragin sai ya tashi dan ya cika fa innal ma'mumina to lalle mamun fa inna lalle mamun al ma'mumin wadanna mamun allazina qamu li qada'i ma fatahum wanda suka tashi don rama abin da ya kubuce musu muna hararuwa waɗanda mamu wanda suka samu full sallah wanda aka wani bangare ya kubuce musu suka tashi allazina qamu liqada'i ma fatahum wanda suka tashi don rama abin da ya kubuce musu yace yukhayyaruna su waɗannan ana ba su zabi baina an yastamirru fi qada'i ma fatahum tsakanin su ci gaba wajen rama abin da ya kubuce musu yukhayyarun ana ba su zaɓi bayyana tsakanin an yastamiru akan su ci gaba fi qada'i ma fatahum wajen rama abin da ya kubuce musu muna hararuwa kuwa yanzu liman ya tafi su ya miƙe dai rama dai me? ai zai kara zai rama rako'in da suka yi mai ya tuno akwai rage su ma kuma sun tashi to an ba su damar su ci gaba su kadai shi ma ya ci gaba da sauran da suka samu full jam'i muna tare kuwa wa yasjudu lisahawi kuma su yi sujudar rafkanwa bayan sun idar wa baina ko kuma tsakanin an ba su wancan zabin ko kuma tsakanin a ce an yarji'u ma'al imami su dawo tare da liman din an yarji'u ma'aman al-imam su dawo tare da limam din fayutabi'uhu su bi shi sai su bi shi fayutabi'uhu sai su bi shi suwaye za su bi shi mamun su biwa su bi liman din ko kaga da su fasa me kenan ramakon da suka tashi za su yi fa'iza sallama idan ya yi sallama ba sun bishi sun ci ko tare ba ƙadau ma fatahum sai su rama abin da ya kubuce musu ƙadau ma fatahum sai su rama abin da ya kubuce musu nan wasa jaduli sahawi kuma su yi sujada domin rafkanuwar da ta faru wace irin sujada ba da salam bayan sallama ba da bayan sallama ba kenan ko? wa hadha aula wa ahwatu ina ga da mu kwana anan ko inda mun samu gaba darasi na nawa kenan mallam yace wannan fa shi yafi daidai shi yafi cancanta abu wannan din amma ina ga kamar ai ko mallam bai fada ba ka ba ka zabi wanne da ka dauka karama kai dayan sannan ka zo kai wannan liman da yi kai ma ko kuma wannan wanne za a dauka na biyun da ya ɗauka tun da kaga gashi kawai cikin sauƙi dama tare ku ka zo ka samu liman ɗin sai ku jona ku kai ƙarshe idan ya yi sallama sai ka tashi ka yi mai ka yi ramakonka ya fi ma kai waye amma akwai yiwuwar ka tashi kuma kana kan wannan ramakon shi ma liman na yi sallarsa ta dinga satan taka tun da yana bayan ka ku yana gaban ka dole abin da yake idan ka yana wannan ta yi ka manta taka ma ka koma kuma kana taka kana taya shi tasa a zuciya sai wata rafkanuwar ta ƙara faruwa shine ce to wannan shine fi cancanta akwai matsala alaikum assalam hakan ma kai gani nake kamar minti ɗayan fa yanzu sai ba a yin raka guda minti ɗaya ko? ba a yin raka guda yanzu a minti ɗaya? raka guda haba to shi wannan minti biyu ko ukun malam ya ce ai na yi magana ce ijtihadi ne na malaman fukaha haka ne babu nasi a kansa ina ga kamar nan da ya kawo daƙiƙataini wa talatin ɗin nan minti biyu minti uku ɗin nan ya ce miƙidarul fasli lam yarid fihi ta hadidun fayuru ja'u ilal urfi sai kawai a dawo zuwa ga al'ada babu wani dalili a kansa na cewar za a yi minti biyu ko uku da ya zo da daga nasi don haka bisa al'ada ne sai a yi gwargwadon miƙidarin to kamar minti nawa ne zai zama ya yi tsawo kamar minti nawa ne gwargwadai kaga yanzu idan aka gano minti ɗaya ya yi yawa sai a dawo rabin minti guda in aka ga kuma minti ukun ma ya yi kaɗan sai a yi gaba in aka gano minti uku ma yana cikin kaɗan hudu ma zai iya zama duk yana cikin kaɗan biyar ma zai iya zama yana cikin kaɗan sai a dawo zuwa ga al'ada wanda lokaci ne ya zama wannan ɗin kaga ya ba mu kofa ne sai a koma zuwa ga wannan ɗin da har ya miƙe je tsaya iya sun fita dai fin minti ukun ba da gaske ne shi yuru ja ilal ada ko ilal urfi kawai sai a koma zuwa ga al'ada a yi kirdadon yanayi mintuna eh wa alaikun salam a wannan gabar masbuki da ya samu ana sallah ya rasa wasu ɓangaren sallah na ya bi lima eh eh liman ya gano kuma shi ma da ragi Mm-hmm. kawai yi khayyar an ba shi zaɓi in ya so yi ya kawai da ya ga liman ai shi yanzu ya tashi akan babu komai akan liman ne ya fara yi har ya tafi kawai ya ci gaba da ramakonsa sai ya ga liman kuma ya tuno ya miƙe dai to an ba shi zaɓi ko ya ci gaba da tasan ko kuma ya dawo ko ya watsar da tasa ya zo ya bima a'a eh kawai liman ya tashi zai kare eh koda liman din koda shi bai ma miƙe din ba amma dai yana shirin miƙewa sai ga liman ma ya miƙe zai iya jin kawai ya ci gaba da tasa kaga liman bai ma wannan din ba shi bai ma fara ma tayi fatiha ba yana miƙowa zai fara ramako sai ga liman kuma ya tashi zai sake kaga wannan lokacin za a ce to ai tunda bai fara bai dawo ya bi liman a yi khayya ana an bashi zabi eh an bashi zabi kamar yadda ya riga ya fara ramakon sa ma ko sai ga liman kuma shi ya tuno shi ma da ragi ya tashi zai to ya ajiye ramakon sa ya zo ya bi liman wallahu a'lam mm tunda misali mu dauka cewa karatun lokacin rabin minti ne rabin minti har yayi raka a ɗayan sana dama ake masa dama shi da ake masa kawai shi kuma liman sai gano yana kai a sai gano misali uku ne shi wannan ya riga cikin ɗayan sana da haka yana tashi kawai wacce ɗin ta shiga cikin sallarsa kamar tambayar da yake nan a shi ma yana ga har yayi nisa to yanzu tun da yayi nisa yaya an ba shi zaɓinsa an ba shi zaɓi ni ba na ba ni dan yanke ba ne ba na so in yanke masa in ni ne yanzu sai in ce sai in yi kaza eh in kai ne sai ka yi yadda aka baka zaɓi shi wannan ai ya watsar da wancan kashin yanzu eh ya zama kawai yana mai bin eh wa alaikum salam shi liman din da ya bi ba ka da rudani fa liman ya tashi zai rama ko e to abin da yake kanka kai a matsayinka na masbuki mamu wanda wasu bangare ya kubuce masa ya ce mana wa fil ma'mumina eh me akwai al-ma'mumina allazina fatahum ba'dhu salat kalmar ba'dhu salat da kai makin underline the word ba'd as-salah muna tare ko ba kalmar underline the word ba'd as-salati fatahum ba'd as-salah menene ya kubuce musu ba'd shine fa'il fa'ilun marfu to menene ya kubuce musu wani bangare na sallah ya ce mana raka'a daya raka'a biyu raka'a miliyan wani bangare na sallah don haka da ka ji za ka bi liman bayan zai rama ko kai ma sai ka aje ka bi shi idan liman ya sallame wadda ta kubuce maka raka a miliyan ne sai ka zo ka yi yo raka a miliyan ɗinka ka yi sujadarka raka a ɗaya ce sai ka raka a ɗayanka ka yi wannan ɗinka ba an huta ba kenan muna tare kuwa ya fitar da abin ko da sauran subhanaka allahumma wa bihamdika wa alaikum assalam na ta sake yin ikama to sake sabuwar sallah kenan haka ne in da a sake ikama to an zo gabar da yanzu kawai du sabuwar sallah da ke faro ta daga farko eh amma ba gabar da aka ce sake sabuwar sallah bane ba ruwanki da ikama muna tare wallahu a'lam an fara karatu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم